أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan'uwa musulmi a yau muna lahadi sha shida ga watan Ramadan, hijira ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da sha ɗai ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai a jiya mun tsaya a cikin suratun nisa aya ta tis'in da uku zuwa aya ta tis'in da hudu a yau ma insha Allahu daga nan za mu ɗora da yarda Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagoran mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar sannan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da za mu gabatar duniya da lahira Allah ya kashe mu akan haka dan haka akwai tambayoyi da waɗansu ƴan uwa suka rubuto muna kokari mu bada amsar abin da ya sauƙaƙa wannan yana tambaya yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce dangane da mutunan da mutanen da suke aje alqur'ani a gida kawai ba sa karantawa yin hakan laifi ne kuma malam dan Allah akwai hadisin da akwai hadisin da yayi inuwa dangane da hakan ka huta lafiya to kan cewa mutum ya aje alqur'ani a gida baya karatunsa gaba ɗaya wannan kuskure ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamanta gidajen da ba a karatun alqur'ani da makabarta yana da kyau in akwai alkur'ani kai karatun shi kai in ba ka yi in akwai wani almajiri zaka ga akwai almajiri a cikin gida bai da halin da zai sai littafi kuma shi wanda adda ya mai da abin abin abin ado sai ka iske in ma wanda ya sabke qur'ani ne daga lokacin da ya sabke sai ya sabko ya aje alkur'ani ya dangane shi ga bango an sa shi cikin gahukka ba a karantawa ko ko an yi allo an yi mai alama irin ta sabka wanda ake yawo da ita da kun san akwai dai abin nan kuma ko yanzu suna yin haka ko ba haka ba da haka dai in baka karatun littafi ka ba mai karatu shi yayi ya samu lada kai ka samu lada ko ba haka ba shi da abin da ya kamata dangane da cewa akwai hadisin da ya tsuro ni dai ban san wani hadisi wanda ke cewa ba in mutum ya aje alqur'ani baya karatun sa alqur'anin da yake ne masa ni dai ban san wannan hadisin ba wallahu a'lam wannan kuma yana tambaya ne kan abubuwan da suka shafi ci gaban ilmi na duniya wai halil ardu ta duru haula shamsi shin da gaske ne ƙasa tana kewayawa wato tana kewaye tana kewaye rana ne saboda akwai sabani game da ilimin turawa waɗansu suka ce rana tsaye take ko ba haka ba wuri guda amma ƙasa take juyawa ina fata an fahimce ni waɗansu daga baya suka suka ce a'a ƙasa tana juyawa sannan kuma rana tana juyawa ko ba haka ba suka kawo abubuwansu mu dai abinda muka sani a alƙur'anance rana ba ta tsaye wuri guda an gane ni sannan ita kanta ƙasar akwai nasoshin da suke nuna cewa ba ta tsaye wuri guda amma shin ita rana ƙasa ce take juya ba gaskiya bane rana tana tafiya ƙasa tana tafiya Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun kaga kullum damiri yana koma zuwa ga lashamsu yanbaghi laha an tudrika alqamar da rana da wata duka tafiya suke yi kenan lokacin da turawa suka yi bincike suka ce rana tana tsaye wuri guda ƙasa take juyawa kaga musu samu ba dan Allah ya ce washamsu tajri li mustaqarrin laha tajri kaja wanda ya halicce ta shine ce tajri in baka yarda maganar Allah ba ka kama ta bature to karke ta bature an gane wannan wannan ya nuna cewa da wato wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shamsu wal-qamar kullun fi falakin yasbahun wannan ya nuna cewa suna tafiya ko wanne daga cikin su dan haka dai nassi ya tabbata cewa ita rana ba tsaye take wuri guda ba an gane ni amma ƙasa abin da ke nuna cewa ita ma tana tafiya ba mu ganshi ba ina fata an fahimce ni ba mu ga abin da yake ƙasa ita ma tafiya take yi ba tana juyawa to dan haka wannan cewa rana tana tsaye wuri guda ƙarya ne dan alqur'ani ya ce wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha wannan kuma yana tambaya ne kan abin da ake ce ma shisha wata taba da matasa yanzu suke sha wani bala'i da ya faɗo ma kasashen musulmai wanda can asalin da kasashen larabawa bakin teku kake ganin mutane suna amfani da wannan taba to yanzu kuma matasa sun ɗauko dama da tatba'un nasara da man kana qablakum kenan duk wata tambada ta taso daga kasashen turawa za ta zo kasashen musulmi nan ne za ta yin kaka gida Afirka ko ba haka ba da kasashen mu na Afirka wannan shisha babu wasu na ce a ai babu komi cikin ta kaza kaza kaza na farko shine cewa yanzu ba ma irin shisha ta farko bace su yanzu sun yi modifiyan ta da ruwa ake sawa ko ba haka ba yanzu ko giya suke sawa da wannan in aka dauko garoshi ko kyankyasai abinda ba a sa musu komi yanzu ko sai sun dago ganja abinda ake ce ma daga sai su sa sama kaga ga giya da ƙasa ga daga ta yi zafi kuma sannan kuma ga wannan taba dan adam ya shake ta duk wani malami wanda zai zuwa ya ce taba halas ce wannan magana ƙarya ce mun sha gaya muku wannan zanta a ce taba halas ce ƙarya ce ko shisha ko wace ce dukkan su haramun ne sannan kuma yana daga cikin abin da ke kawo mu matsaloli a kasashen mu irin waɗannan shaye-shayen na tambada zamanin bare Allah ya ji kanshi lokacin da ya ga shan shayi ya kawo mu matasan Nijar matsala mi aka dauka mataki an ka dauka duk wanda an ka iske bakin kofa yana shan shayi a nan dai ya mai ba sanar sauran wurare ba an ka ce a ɗauki mataki kansu sai ka zo kai ba ka saye ba ka sayarwa ka zo a kawo abincin rana ka buge na safe ka buge na dare ka buge kana sauraren rediyo kana belot kana koyon angle da faransai na ƙarya ka har da cewa kokin amurka ba ka ji abin da suka faɗi sannan kuma kana kallon matan mutane da 'yan matan mutane kaga wannan fasadun ne fil ard banna ce bayan ƙasa dan haka wannan shisha haramun ce babu wani malami wanda zai zuwa ya halatta maka ita wanda zai halatta ma ita wato kamar yana kokarin ne ya bi son ranka shi ko addini ba son ranka ne yake bi ba an fahimce ni in kana son ka yi addini na gaske shine ka bi Allah cikin tsanani kuma da cikin halin sauki alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra amma a ce a'a aya za a karkata ta saboda ta dace da abin da wani ran wani mutum ka so wallahi wannan hasara ce babba Allah ya tsare mu sai Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا mun gaya muku cewa ayoyin alkur'ani dukkansu suna da alaka da juna in wata kissa ta tashi zuwa ga wata kissa ko ba haka ba malamai sun yi rabtu duk da yake alkur'anin ya sabka munajjaman mufarraqan an rarraba shi cikin shekara 23 ya sabka ko ba haka ba wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila wa qala alladhina kafaru laula nuzila 'alayhi al-qur'anu jumlatan wahida kadhalika linusabbita bihi fu'adak wa rattalnahu tartila to amma sai aka bi shi tsarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar shi shine tsari wanda yake koda ya sabka ba lokaci guda ba to amma kuma akwai hikma da rabtu da alaka tsakanin kowace aya da ta gabace ta an gane wannan da kyau sai dai kai in baka gano ba amma Sheikh Ibn Uthaymeen yake cewa shi ya ga waɗansu littattafai da ake yi sai a haɗa ayoyi masu magana kan maudu'i guda ya ce to shi shi na ganin wannan bai dace ba domin ba haka bane manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar alqur'ani akan haka an gane ni na biyu kuma waɗansu malamai suka ce sai mun yi bincike don akwai waɗansu almustashriqun lambo ya yi wannan a tafsirul maudu'i ya haɗa ayoyin alkur'ani alhali kuma shi ba musulmi ba ne suka ce to a bincika domin tana yi wa suka ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tunda ba musulmai ba ne domin wanda an ka saukar ma da wannan littafin ummi ne ko ba haka ba bai rubutu sannan kuma bai karantawa kenan wannan tsara Qur'ani da sun kai kamar sun yi tsari irin wanda ya dace da mana ilimta na zamani sabanin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce sai an yi hattara alakar wannan aya da wadda ta gabace ta shine za ta yi bayanin kan dama an dauko bayanin kan kashe mutum akan mi akan kuskure wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a to ga dai daga cikin surorin da ana iya kashe mutum akan kuskure Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi balaguro dan saboda ɗaukaka kalmar Allah kuka fita kuka bar garinku malaman tafsiri sun kawo asbabun nuzul daban-daban daban kan wannan aya na farko aka ce wato ruwaya fi sababi nuzuli nuzuliha an ibn abbas radiyallahu an an ruwaito sanadin sabkar wannan aya wato daga ibn abbas Allah ya kala yarda a gare shi da mahaifinsa kala yace laqiya nasun min almuslimin rajulan fi ghanimatillah musulmi sun haɗu da wani mutum cikin ganima ta shi in an ce nan ganima ba ana nuhin wanda aka je yaƙi ba a'a dukiya tai ko gunaimatillah yana cikin dabbobinsa wasu dabbobi faƙala sai ya ce assalamu alaikum sai musu sallama fa'akhaduhu sai suka riƙe shi wa faƙataluhu suka kashe shi wa akhadu tilkal gunaima sai suka kame waɗannan wato dabbobin nasa fa nazalat sai wadda aya ta sauka wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina sannan kuma akwai wata riwaya daga miqdad dan amrul kandi halifi ne na bani zahra yake cewa ya rasulullah ya kai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ka in laqitu kafiran idan na haɗu da wani kafiri faqtatalna sai muka yi muka yaki juna fa daraba yadi bisayfi faqata'aha sai ya sa takobi ya katse ya buge wato ya katse min hannu thumma laza minni bi shajara sai ya nemi kariya daga gare ni daga wata istanya ko bishiya wa qala yace aslamtu lillah na musulunta na miƙa wuya ga Allah aqtuluhu ba'da an qalaha ma'ana kenan a aqtuluhu ba'da an qalaha tunda hamzatul istifham kin bata zo ba zan kashe shi bayan ya faɗa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la taqtulhu kada ka kashe shi qala yace ya rasulullah fa innahu taraha ihda yadayya shi ya jefar da ɗaya daga cikin hannayena ma'ana ya dace ta har ta fita daga jikina shine wato abin nufi ثم قال ذلك sannan ya faɗi waccan kalima ta musulunta ba'da ma qata'aha bayan ya katse min hannu ya datse min hannu aqtuluhu kina a aqtuluhu shin zan kashe shi qala la taqtulhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kada ka kashe shi fa in qataltahu idan ka kashe shi fa innahu bi manzilatika to shi ya koma matsayinka na mumini qabla an taqtulahu kafin ka kashe shi wa anta bi manzilatihi kai ko ka koma matsayinsa قبل أن يقول كلمته كلمته التي قال كافين يفدي wannan kalima wadda take ya koma matsayin musulmi kai ko ka koma matsayin sa wannan asar na farko da na biyu duka Imam Bukhari da Imam Muslim sun fitar da su an gane ni to kaga nan sai ya zamanto an samu ta'addud na asbabun nuzul duk da baki malamai suna cewa nan abinda ake nufi zai koma matsayin ka kai koma zaka koma matsayin shi shine cewa wato shine kufrun duna kufur tagliz ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda mun ce kashe mumini ba akan kuskure bai sawar mutun ya zamanto ya fita daga cikin musulunci hatta ma a ce ya kashe shi da gangan mun faɗi cewa nassoshi mafi yawa sun nuna cewa wannan mutumin ba a cewa ya dawo a cikin wutar jahannama yana da matsayinsa da mumini sai dai mai asu sannan kuma akwai waɗansu asar da suka zo waɗannan riwayoyin da muka kawo suna cikin at-tafsirul mawdu'i na nukhbatun min al-ulama sannan kuma ustadu doktor wahbatu zuhaili a cikin tafsirin sa at-tafsirul munir fil aqidati wash shari'ati wal manhaj ya kawo sababun nuzul na wannan aya yace rawal bukhari imam al-bukhari yayi riwaya wa tirmidhi da imam tirmidhi wal hakim da hakim wa ghayruhum da waninsu an ibn abbas daga abdullahi dan abbas قال يتي مر رجل من بني سليم ونمتن دق بني سليم وتقبيلة ياشوئي بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ياشوئي دق صحابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجتو مسو وهو يسوق غنم الله ينا قوري كو ينا قدق الدبو بنسا فسلم عليهم سيي مسو سلم فقالوا سيسوكتي ما سلم علينا bai yi muna sallama ba illa li ya ta'awwaza minna sai don ya nemi tsari daga gare mu kenan ba musuluncin gaskiya bane fa amadu ilaihi sai suka fuskance shi fa qataluhu sai suka kashe shi wa atau bi ghanamihin nabiyya sallallahu alaihi wa sallam suka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dabbobinsa فنزلت سي انك سبكت ده wannan aya ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah Sheikh Az-Zuhairi ya ci gaba da cewa sannan kuma wa akhraj al-Bazzar Imam al-Bazzar ya fitar min wajhin akhar daga wata fuska kuma an ibn Abbas daga dan Abbas kala yace ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sariyatan manzo Allah kira da minta Allah su tabbata a gare shi ya aika wata tawaga ta yaki ko wata runduna al-miqdad daga cikin ta fiha al-miqdad akwai wani mutum da ake cewa miqdad wanda muka karanta riwaya shi a yanzu cikin wajen sahih bukhari da sahih muslim falamma ataw al-qawm lokacin da suka zo ma mutanen da aka wato iza su zuwa gare su wajadu wajadahum qad tafarraqu sai aka iske sun watsi kowa yayi takan shi wa baqiya rajulun lahu malun sai aka iske mutum guda shi kadai yana tare da dukiya malun kathirun dukiya mai yawa faqala sai yace ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah faqatalahu al-miqdad sai miqdad ya kashe shi faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah ce da shi kaifa laka yaya yake gare ka bila ilaha illallah da la ilaha illallah da ya faɗa gadan gobe ranar tashin alkiyama ba gobe ba irin wanda muke yau muna lahadi a ce landi ko ba haka nan bane gobe a ce litinin ba ita ba gadan ita ce ranar tashin alkiyama ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin wattaqullaha إن الله خبير بما تعملون وأنزل الله هذه الآية ألا سوكد وانا آية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله تندي آية يا مسلمتا يا ذاك يككشيشي سننكما wato Sheikh Zuhairi yace wa akhraja Ahmad Imam Ahmad ya fitar wa Tabrani da Tabrani wa ghayruhuma da waninsu min Abdullah ibn Abi Hadrat daga Abdullah ibn Abi Hadrat al-Aslami qala yake cewa ba asana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya aika mu fi nafarin min almuslimina muna cikin jama'a wato wata jama'a muna cikin jama'a ta musulmai fihim abu qatada akwai abu qatada a cikin su wa muhallam bin jasama da muhallam dan jasama famarra bina amir ibn al-adbat al-ashja'i sai amir dan adbat al-ashja'i ya shude da mu fa sallama alaina sai yayi muna sallama fa hamala alaihi muhallim sai wato muhallim ya kai masa har ya ɗauki takobi a kansa faƙatala sai ya kashe shi falamma qadimna ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhbarnahu al-khabara muka bashi labari yanzu wanda ya gabata akwai alif wal lam nazala fina al-qur'an sai aya ta sabka ya ayyuhalladhina amanu idza darabtum fi sabilillah sannan kuma al-shaykh ustadh ad-doktor Ahmad az-Zuhaili rahimahullah yace wa akhraja ibnu jarir ibnu jarir ya fitar asar kenan daga wajensa min hadisi ibnu umar daga hadisi dan umar nahwahu tamkar wannan riwaya ko ba haka ba sannan kuma ya ci gaba da cewa wa ra'a sa'labi imamu sa'labi ya ruwaito an ibn abbas daga dan abbas anna ismal maqtul sunan wanda anka kashe mirda mirdas ake kiran shi al-ghatfani daga kabila ta ghatfan min ahli fadak na daga mutanen fadak wa anna ismal qatil sunan wanda ya kashe Usama bin Zaid Usama dan Zaid wa anna isma amira sariya a cikin wagannan riwaya shugaban sariya wannan tawaga ko runduna ta soja Ghalib bin Fudala al-Laythi wa anna qauma Mirdas su ko mutanen Mirdas lamman hazamu lokacin da aka ci su da yaki baqiya wahdahu shi bai gudu ba sai ya tsaya wa kana alja'a ghanamahu bi jabalin ya boye an gane ni dukiyarsa ta dabbobi wato bayan wani dutse falamma lahiquhu lokacin da suka cin mishi suka rishike shi qala yace la ilaha illa allah muhammadur rasulullah kalimar shahada kenan assalamu alaikum sai musu sallama faqatalahu usama bin zaid sai usama dan zaid ya kashe shi falamma raja'u lokacin da suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nazalatil aya sai wannan aya ta sauka abin da yasa na kawo waɗannan asbabun nuzul daban-daban duk da yake lokaci yana bai da yawa sosai saboda akwai dalilai muna cikin lokacin da ake karyata nasoshi kai tsaye amma bari ka ji tunda an kawo asar daya biyu uku hudu sai ya ce wala mani'a inji imamul qurtubi ko ba haka ba wala mani'a shi ustad dr rahmatu zuhairi afwan yace wala mani'a min ta'addudi asbabin nuzul babu abin da zai hana sabubba na nuzul wato su yi ta'addudi su yawaita sawa'an ba'da i'lani sahibil ghanam at-tahiyya al-islamiyya shin waɗanda suka nuna shi ma abucin waɗannan dabbobin ya bayyana kalimar shahada an gane ni bayan yayi sallama aw ittiqa'an lis-silah fil harbi ko ko waɗanda suke nuna cewa neman kariya ne na makami a lokacin da ake wajen yaki wa kana al-qatilu miqdad ko ko mun ce a cikin riwayar da wanda ya kisa sunan shi miqdad aw muhallim ko muhallim aw usama ko ko usama tun da riwayoyin daban-daban wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya kasance yaqra'u al-aya yana karanta wannan aya ala ashabi kulli waqi'a akan kowace jama'a daga cikin waɗannan jama'a wata jama'a ta zo ta aikata irin abin da waɗancan suka aikata aka karanta musu wannan aya wannan jama'a ta zo su ma an karanta musu wannan aya wannan jama'a ta zo su ma an karanta musu wannan aya sai su ce fa nazalat suna sa tsammanin gare su ne ayat ta sauka amma tana yau sun cewa ayat ta sauka ba gabanin su ina fatan kuna fahimta ta ina fatan kun fahimce ni da kyau dan haka abin da nake so in ce anan da yawan mutane da sun ji an ce an faɗi magana biyu uku sai su karyata su ce to kai kaji an ce kaza an ce kaza abinda muke son mutane su fahimta shi asbabun nuzul ilimi ne mai zaman kansa wani ɗalibi ba daga cikin ɗalibai a jami'atu ummu undurman ta ƙasar sudan ya rubuta magister binciken shi na saman jami'a wanda daga gare shi sai samun doctora akan asbabun nuzul kawai dan haka su asbabun nuzul suna da halaye kadiba cikin at-tibyan fi ulumil qur'an da imamu sabuni yayi bayani mai muhimmanci game da asbabun nuzul dan saboda in ka fahimci wannan to ba za insha Allah yana da wahala ka samu matsala a cikin asbabun nuzul su asbabun nuzul wani lokaci in an ce aya ta sabka akan wani ba ana nufin shine musabbabin a saukar da ita ba a'a wannan aya ta shafi hukuncin sa kamar yadda yau wani mutum zai iya wani laifi ayar da aka karanta zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka hukunci da ita kuma za mu sab karanta ta kuma mu hukunci da ita domin halin su ya zama to mi ya zama to iri daya ina fata kuna fahimta ta to dan haka asbabun nuzul na farko ana iya a duba shi sun inganta ko ba su inganta ba in ba su inganta ba duka gaba ɗaya za a yi da su sai a watsar da su in sun inganta gaba ɗaya to sai a kalli ya za a yi da su sannan yana yiwa ayoyi da dama su sabka kan abu guda an gane ni ya zama to ayoyin suna da yawa qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir alladhina yuzahiruna minkum min nisa'im kaga ayoyi ne amma sun sabka kan mas'ala guda yana yiwuwa kuma ya zama to ay wato ababe da dama su faru sai Allah subhanahu ta'ala ya sabkar da aya guda kamar qatiyatul li'an wannan matsala ta samu wannan matsala ta samu sai Allah ya sabkar da ayoyi sun ka zo don saboda su yi bayani irin waɗannan mas'alolin sannan kuma yana yiwa ya zamanto sababun nuzul shine daban a samu aya biyu kuma sababin nuzul ya zama to biyu wannan ba abin mamaki bane ko ba haka nan bane saboda kowace tana iya ɗaukar wani sababin nuzul dan haka dai ilimi ne mai zaman kansa kada kai gaugawa ƙaryatawa ka ce ƙarya ne ko ko masu suka game da nassoshi da an ce aya ta sauka akan wani ta sauka akan wani sai ce to kaji wata ƙarya to akan wata sauka a ta sauka akan wannan ta sauka akan wannan yana yiwa wannan shine aya ta sauka akan sa sannan kuma waɗansu mutane wannan mas'ala ta faru gare su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya karanta musu wannan aya Allah ya gane da mu Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza darabtum fi sabilillah idan kuka yi balaguro don ɗaukakar da kalimar Allah fatabayyanu ko kuma akwai qira'a fatasabbatu imamu hamza da al-imamu al-kisa'i da al-imamu khalaf sun karanta fatasabbatu hamma a cikin suratul hujurat haka suka karanta ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatasabbatu qira'a hamza da kisa'i da al-imam khalaf tasabbata fil amri shine tabayyana ya bi diddigin al'amari shine to fa tabayyanu ku bi diddigin al'amari can cikin suratul hujurat ana zancen labari ne nan ko cikin suratu an-nisa ana zancen aiki ne kafin kai mutum hukunci to kai kokari ka san hujjojinsa bai yiwuwa irin yadda ake yi yanzu da an kama mutum gidan alkali ko gidan juju ba a bincika ba menene wannan menene dalili kawai sai a mutum hukunci irin da abin da aka ga dama to fata bayyanu ko fata sabbatu Allah ce wala taqulu liman alqa ilaykumus salam kada ku ce ma mutumin da ya muku sallama ko ko wala taqulu liman alqa ilaykumus salama domin akwai wala taqulu liman alqa ilaykumus salam sannan akwai wala taqulu liman alqa ilaykumus salam imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir da imamu hamza da imamu khalaf sun karanta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama su kuma sauran da ba a faɗa ba sauran ƙurra su ko sun karanta wala ta ƙulu liman alƙa ilaikumus salama kira'o'i ne guda biyu sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowace daga cikin waɗannan kalimomin da assalam da assalam tana da kalimar da take yi mata shaida a cikin alƙur'anin karan kansa in mun ce wala ta ƙulu liman alƙa ilaikumus salama akan qira'a tana fi da waɗanda suka karanta haka akwai assalam cikin alqur'ani wa in janahu lis-salami fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul 'alim ko ba haka ba in mun karanta wala taqulu liman alqa ilaykumus salama akwai assalam id dakhalu alayhi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun dan haka babu baka da hujjar da zaka karanta da wannan qira'a kada ku ce ma mutumin da alƙa ilaikumus salam yayi muku sallama ko ko alƙa ilaikumus salama ya miƙa wuya zuwa gare ku an gane ni kenan biyu wannan mutumin yayi sallama da yayi sallama me yake so ya miƙa musu wuya kenan abu biyu yayi sallama kuma sallama shi ta nuna ya miƙa wuya bai son ya yaƙe su shine kaga kira'o'in guda biyu suna tare da juna sai Allah subhanahu wataala ce kakku ce ma mutumin lasta mu'minan a qira'a ta ibn wardan ibn wardan ɗaya daga cikin ruwa wato ruwa na qurra'ul ashara an gane ni wanda yake yake cewa eh wanda ɗaya ne daga cikin waɗanda suka yi riwaya daga abi eh, Ja'far a qira'atsa lasta mu'manan lasta mu'manan ismul maf'ul lasta mu'manan ne to amma shi yana hasu wato yana ibdalul hamza wawun lasta mu'manan kenan lasta mu'manan qira'a ta jamhur guda tara da rawi daya lasta mu'minan kai ba mumini bane domin sai da kaga za a sa bindiga a halbe ka ko ko za a sa takobi tun da wancan lokaci babu bindiga aha za a sa takobi a katse ma kai sannan kace ka musulunta ko ko lasta mu'manan kai ba amin amince ma bane ba abin da za a amince ba domin mu'manan wanda za a ba aminci kenan ba abin amincewa kace ba ina fatan kun fahimce ni tabtaguna ardal hayati dunya kuna neman abin duniya kadhalika kuntum wato fa inda Allah maghanimu katira a wajen Allah ne ganima take mai yawa ni'imomin Allah yawa gare su ba sai kai kokarin ka kashe wani ba saboda yana tare da dukiya ko ba haka ba ba sai an yi tuwatuwa ba ake samun arziki na Allah Allah na iya ba mutum arziki kuskuren da muke yi a wannan lokaci sai ka ji an ce duk mutumin da ka gani da mahaukatan kuɗi to ka bincika ba na Allah bane waye ga ba wannan shi Allah yace bai iya ba kowa arziki yace yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir ta hanyar halas Allah na eba mutum makudin kuɗaɗe sannan kuma wanda ta hanyar haram wanda zai nemi nashi ta hanyar haram amma ka ce duk mutumin da ke da kuɗi masu yawa na haram ne ina ka samu wannan kuma alhali ko Allah ya ce ya busutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira don haka fa inda Allah maghanimu kathira duk abin da zaka nema wajen wani ka neme shi wajen Allah ya fi waɗannan dabbobin ba wani abu bane da haka ka yi dubara da ayoyin Allah malami ka yi tuwa-tuwa don saboda waɗansu mutane su taimaka maka aikin banza kake yi fa inda Allah maghanimu kathira ma indakum yanfad wa ma inda Allah ba ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فابتغوا عند الله الرزق da haka ka ce sai ka yi cuwa-cuwa da ayoyin Allah sannan da ka samu wani abu wallahi ka binciki imaninka fa inda Allah maghanimu kathira kadhalika kuntum min qabl kama haka kuka kasance can gabani kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi kai ma ka kasance kana koyi imaninka a can Makka ko ba haka ba tunda wannan lokaci an kasance kiran sallah ma a boye ake karatun alqur'ani a boye ake yi har Allah ya kai inda za a yi twa twa twa twa kuma gashi nan har yanzu muna gani akwai kasashen da ba a yi kiran sallah ko ba haka ba America kwanakin baya sun liƙe wani masallaci suka ce ba su ana kiran sallah da Allah ya tashi da musu mu'jiza duk lokacin kiran sallah in yayi kuma sai a ji an yi an kira sallah yan jarida na duniya sun je suna dauka har suka bar wurin masallaci an kulle an liƙe babu kowa kuma in lokacin kiran sallah ya kuma sai an kira sallah a America kadi ba shi na sama internet كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا sai Allah ya yi muku ni'ima fatabayyanu abididdigin al'amari tsakanin ƴaƴanka abididdigin al'amari tsakanin matanka abididdigin al'amari tsakanin mutane abokananka in an samu sabani ko ba a samu sabani ba abididdigin al'amari tsakaninka da shugabanka abididdigin al'amari tsakaninka da yaranka abididdigin al'amari tsakaninka da malaminka abididdigin al'amari tsakaninka da almajiranka abididdigin al'amari a san ina ne gaskiya take tsakanin amarya da uwar gida abididdigin diddigin al'amari tsakanin ɗan amarya da ɗan uwar gida a bi diddigin al'amari tsakanin mai kuɗi da talaka a bi diddigin al'amari tsakanin masoyanka da maƙiyanka a bi diddigin al'amari dole haka Allah subhanahu wataala ya ce in labari ne a bincika in al'amari ne a bincika fata bayyanu kaji sai da Allah subhanahu wataala sake maimaitawa idza darabtum fi sabilillahi fata bayyanu kaji na dai wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'minan tabtaghuna arada alhayati ad-dunya fa inda Allahi maghanim kaseera kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum fata bayyanu sai an bi diddigin al'amari shi yasa nake gaya muku yanzu turawa su suke su suke ribantuwa da wannan wasailul i'lam kullun sai su dauko wani babban mutum su yi ƙarya ko ko su faɗi labari na gaskiya amma ba alkhairi suke so ba akwai wata bukata gare su shekaran jiya ina kallon telen kasar Isra'ila talabijin ta kasar Isra'ila sai suka kawo labari lokacin da shugaban kasar Isra'ila yace zai zo kasar Liberia ko ba haka ba zai zo Liberia saboda za a taro na kasashen Afirka kun san Afirka suna ganin basu da majority basu da masu taimaka musu to amma ba su isa su zo kasashen da waɗanda Faransa ta yi mulkin mallaka ba ko Ingila ta yi mulkin mallaka amma sai suka ribanci za a yin taron a ƙasar Liberia ita ko Liberia ita ce ƙasa katal wadda Amerika ta yi mulkin mallaka da haka ita ko shugabar ƙasar Liberia Ellen Johnson ko ba haka ba tana da nationality guda biyu nationality guda biyu tana da nationality ta America tana da nationality ta Liberia da haka duk yaƙi yaƙin da aka yi sai da aka ɗauko ɗan America ya mulkin su dama ɗan America ake son ya mulki ko Somalia waɗanda ake son su yi mulki ba waɗanda ƴan ƙasa suke su waɗanda turawa suke su kuma shine abin da yake tafiya yanzu sai ya zo da ya zo sai shugaban ƙasar Morocco Muhammad Khamis ko ba haka ba Muhammad na biyar yace shi ba zai je taro ba tunda wanga shugaban ƙasar Benjamin Netanyahu zai zo Benjamin Netanyahu ya zo aka yi taron da ake yi da zai tafiya sai zagi 'yan Afirka ya ce ma abin da ya sa suke ya suke zo wani wajen wannan taro saboda Isra'ila ba ta da kasashen da masu yawa waɗanda ke tallafa mata ya ce amma sun dinga zuwa wannan taron sai sun amshi jama'a sun zama mafi yawancin jama'a suna goyon bayan su kenan za su kulla kulla kulla ko ta hanyar munafinci ko ta hanyar wani abu sai sun samu majority tunda da yawan kasashen Afirka ba sa goyon abin da suke aikatawa ko ba haka ba to yanzu wannan tazo bayan wannan akwai shugabannin da kasashen da suka ce ba za su je ba shugaban kasar Najeriya ce ba zai je ba shugaban kasar Niger ya ce ba zai je ba ba zai yi taro da mutanen Isra'ila ba to kaga mu wannan ya burge mu saboda mafi yawancin al'ummomin mu musulmai ne ko kuma musamman su a matsayin su na musulmai bai dace a ce su zo inda makiyan Allah suke ba masu kin goyon bayan adalci amma su yi haka dan wa dan Allah subhanahu wataala to yanzu da aka yi haka sai Isra'ila ta gaya za ta mai da martani sai ta sun ka kirkiro labari ina zaune ina kallo ban sani ba wannan labarin gaskiya ne ko ƙarya ne yanzu tunda Maroko ta aikata wannan sai suka ɗauko wani kasar suka kawo suka ce wannan na Muhammadu Hassan Assani wato Hassan biyu da suke cewa ruwa de Maroc Hassan na biyu wanda ya rasu sai suka ce lokacin da aka yi taron ƙasashen Larabawa taron ƙasashen larabawa da aka yi shi a ƙasar Maroko kafin a kai ma Isra'ila hari a yaƙi na kwana biyar wanda Isra'ila ta ce nasara suka ce dalilin da yasa Isra'ila ta ce nasara shi shugaban ƙasar Maroko wancan wanda ya gabaci wannan ya kasat wato duk abin da aka yi an ba shi kasat wannan kasat din ya ba Isra'ila shi shi yasa Isra'ila ta ji labarin abin da Laraba suka shirya ta shirya shi ab dalilin da yasa Isra'ila ta samu cin nasara akan mi akan kasashen Larabawa kaga anan na farko yana yi wannan labarin ƙarya ne don ba su jin kuma ƙarya na ɗai kenan amma me suke so suna son kasar da suke son ta yaƙe su a Afirka su cuta mata kaga yanzu duk wani musulmi in ya ji haka sai kai to waɗannan ya za a yi su ce su ne kuma su ce kishin Laraba da musulunci abu na biyu abu na biyu suka ce shi Hassan dai yayi rekonetirkin Yahudawan da ke cikin ƙasar Morocco su zamanto Yahudawa ne kuma ƴan ƙasar Morocco kaga wannan suna so su ne shina tare da mi shina tare da Yahudawa suka ce kuma bai da secret bai da ami wato bai da rikon asiri ina fatan kun fahimce ni sannan kuma sai suka ce oken kazo ne gratuit babu wani kyauta wadda za a baka banza kenan akwai abin da suka bashi da boye ba su wannan asiri kaga sun bata wannan kasa to mukaddarta ya aikata da gaske mukaddarta Allah shi a mafi sani to me yasa ba ku bada labari ba sai yanzu me yasa ba ku bada labari ba sai yanzu baka ga ya min ba wane ya zage ni sai bayan kun yi hada da shi kenan yanzu kai kanka ne kake yi ma yaki ina fata kun fahimce ni mutum ne zai ce ma wane ya zage ka ai kwanakin baya to me yasa wancan lokacin da ya zage ni baka gaya min ba saboda wancan lokacin in ka gaya min yan tere na ne amma yanzu da kuka yi fada da shi in ka gaya mini kenan yan teren ka ne son kai mu muri da shi yana da kyau musulmi ya zamanto ba wawa bane sakare ne bai san abin da yake ba in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu balle kuffaru isra'ila Allah ya ce la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku sannan mu bude kofofin mu duk abin da suka ga mu da mu dauka Allah ya gane da mu inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ya zamanto bima ta'maluna game da kuke abinda kuke aikatawa khabiran mai bada labari ne ko kuma khabiran masani ne ya san komai ya kididdige shi sai Allah ce la yastawil qa'idun
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما ayoyi har yanzu suna ci gaba da bayanin jihadi domin jihadi abu ne wanda yake na da muhimmanci a cikin rayuwar musulmi matukar mun ka ce muna son mu zauna kowa ya rena mu yayi muna abin da ya ga dama muna son rayukan mu to ba za mu rayuwa ba cikin mutunci sha'ir yace ish azizan aw mutu wa anta kariman baina ta'anil qana wa khafqil banudi ish azizan ka rayu cikin mutunci da daraja aw mutu wa anta kariman ko ka mutu kana da daraja da ka bari a yi maka walakanci wani ya zo ya yaƙe ka ya yi lalata da matarka cikin gidanka ƙara ku sai fagen yaƙi in ya kashe ka duk abin da ya bayan mutuwa ka baka gani ba baina ta'nil qana wa khafqil banudi yace tsakanin sukan nan ta mashi da bugawan nan ta tuta ka je a yaƙi da kai tun lokacin da ana yaƙi da mi ana yaƙi da mashi akwai nukta mai muhimmanci cikin wancan aya da ta gabata ban kawo ta ba namanta shine cewa an ce waɗansu daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne suka kashe wannan ko ba haka ba sai dan shi a ce to kai kajiya sahabbai ne suka zo suka aikata wannan sahabbai ne suka zo suka aikata wannan a'a kuskure ne suka yi su ba ma'asumai bane kuma aya ta zo ta yi bayani abin da ya kamata su aikata ina fata kun fahimce ni mu ba mu cewa sahabbai ba su yin kuskure suna yin kuskure amma Allah bai kafirtar da su ba kai kai ne ka kafirtar da su don Allah ya ce musu famanna Allahu alaikum Allah ya muku ni'ima fa tabayyanu ga hanyar da ya kamata a bi to kai ko ka zo ka ce a to kun ji an ce sahabbai kun ka sahabban nan kaza kaza kaza ai son duniya ne Allah ya ce fa inda Allah maghanimu kathira kenan suna son duniya kaza kaza kaza kaza kaza Allah ya shirye da mu Allah ya ce to la yastawi alqa'iduna waɗanda alqa'iduna daga wato qa'id ne wanda ya zauna gida an gane ni la yastawi alqa'iduna min almu'minina mazaje waɗanda suka zamna ba za su zamantowa daidai ba domin mata ba a farlanta musu jihadi ba don haka nan ba mu cewa nan alƙa'idu na jam'u zukuri ne ya shafi maza da mata a'a nan tana matsayin maza kawai su kaɗai an gane ne don su mata ba a farlanta musu shiga wajen jihadi ba balle mu ce nan fihi taglibu janibin zukuri ala janibin inas min almu'minina na daga mazaje an gane ni muminai ba za su zamantowa daidai ba an gane ni ghairu uli darari ghairu an yi mara'un dhamma ko ku ga wata kira'a ghaira uli dharari imamu asim wanda kira'a ta hafsu ɗaya daga cikin ruwa kenan da imamu hamza da imamu ibnu kathir da imamu abu amr ibnu al'ala da imam yaqub sun karanta ghairu uli dharari sai kai ma ghairu dhamma kai hattara don in kana alaran mu za su kawo matsala malamai suka ce an ka ce ghairu sai ya zamanto kenan badali na na alqaiduna qaiduna shi na da raf'a badalin sa yazo da wato raf'a wadansu malamai suka ce a'a shi ghairu sifa ne sai ya zamanto sifa ne na qaiduna an gane ko amma kuma in mun ka karanta da ghaira ulil darari sai ya zamanto istisna'i aka yi ba waɗanda suke ɗauke da ciwo ko uzuri ba ko ko sai ya zamanto hali ne ghaira ulil darari ba waɗanda suke cikin halin rashin lafiya ba an gane ni ko shi ya sama mai jalali ne da ya zo ya ce bin raf'i in ka karanta da raf'a ghairu kenan wan nasbi kuma akwai qira'a da nasba wato ghaira istisna'un an yi istisna'i in dai zamanto da nasba an gane ko bin raf'i yace sifatun in ka karanta da raf'a sifa ne ko ko wadansu malamai suka ce badali ne wan nasbu in ka karanta da nasba ghaira istisna'un sai zaman to istisna'i ne an yi togaciya an togace an kore an fitar da ko ba haka ba au halun ko ko hali halun bai kawo shi ba ni kawo shi kawai ne ce ka kawo hali ba shi kawo shi ba min zamanatin na rashin lafiya zamana ba zamanu ba zamanatu rashin lafiya ake nufi in an ce huwa zaminun huwa maridun dalilin da yasa muka karanta waɗannan kalmomin kenan kakka ce kana karanta to min zamanatin na wani lokaci komai ake nufi a'a zamana shine rashin lahiya da larabci in an ce zamanu lokaci in an ka ce zamanatu rashin lafiya min zamanatin aw umyin ko amal ko ko makamta wa nahwihi da waɗanda sun kai kama da waɗannan kaga wannan ya nuna cewa ashe ma abuta ad-darar ba cuta ake nufi ba ma abuta uzuri dama waɗanda suke da uzuri dama Allah ya san uzurinsu ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke musu laisa alal a'ma harajun wala alal a'raj harajun wala alal marid haraj sai an ka ce ghairu ulil darari ba waɗanda suke da cuta ba ba za su zamanto daidai ba su wal mujahiduna da waɗanda suka fita wajen jihadi fi sabilillahi amma dan ɗaukakar da kalimar Allah kuma sun fita bi amwalihim sun ciyar da dukiyarsu wa anfusihim kuma sun je da kawunansu kaga ba za su taba zama daidai ba ko ba haka nan bane kai kanka mutumin da ya taimaka ma yayi tsaye ya ga don ka zan wani abu a duniya da wanda bai barkata ba komai suna zama dai ba za su zama dai ba hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim daga barra dan azib radiyallahu anhu sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne qala yace lamma nazalat lokacin da aya ta sabka la yastawil qa'iduna minal mu'minina an gane ni da'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Zaid Zaid dan Sabit fakatabaha sai ya rubuta ta ashe wannan ya nuna Zaid dan Sabit yana daga cikin marubuta alqur'ani wadanda suka rubuta ma suka rubuta alqur'ani zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fajaa ibnu ummi maktum sai wato Abdullah ibn ummi maktum makaho yazo fashaka dararatahu sai ya kawo uzurin cewa shi ai makaho ne ba shi yasa bai fita ba فأنزل الله سي الله سبكت دا غير أولي الضرر كو غير أولي الضرر wannan jumla sai Allah ya kawo ta wannan lokaci to yanzu an ka samu wanda ke suka cikin ƴan Qur'aniyun da ƴan Shi'a waɗanda ba su yarda da Sahih al-Bukhari sai musu ba sai kaji an ce wai Allah ya saukar da aya ko ba haka ba amma wai daga baya kawo ghairu ulil darari to dan mi Allah bai kawo ghairu ulil darari ba sai da wanda makaho yanzu ko ba haka ba sai su yi suka sai kawo suka ce to ni dai al'amarin nan ban sani ba a wannan ba wani abu bane shi Allah subhanahu wataala ya san makahon zai zo ba wai don Allah bai san zai zo bane a'a ya kaddara cewa sai ya zo za a saukar da wannan kuna fahimta ta Allah ya ce waliyabtali Allah ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur ya sani kuma ya jarraba an gane ni kenan ya san da makahon zai zo kuma ya kaddara cewa sai ya zo za a kawo ghairu ulil darari ba don Allah bai iya kawo istisna'in ba sai makahon ya zo mu fahimci wannan da kyau saboda kun san nan ne suke labewa su ce a ayi riwayar bukhari ta saba ma qur'ani ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ko ko shi Allah za a cewa sai da jira makaho yanzu to haka ne ya ga dama ko ko kai ko kai na zaka cilistar da Allah ba zai abin da kike so ba sai an bi ta son ranka to dan me kuma yace zai jarrabe su kuma ya san abin da suke yi kenan bai bukata ai sai ya jarraba su Allah ya gane da mu ghairu ulil darari ba waɗanda suke akan cuta ba kenan wannan ya nuna cewa in mutum yana da wani rashin lafiya ko wani uzuri wanda ya hana shi to wannan Allah subhanahu wataala ba zai kama shi ba shi yasa hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahihul bukhari Anas dan Malik yake cewa lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Tabuka fadana min al-Madina yayi kusa daga garin Madina Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna bil madinati aqwaman ko ko inna bil madinati laqauman lalle a cikin garin Madina akwai waɗansu mutane ma sirtum min masirin buku taba wata tafiya ba daga cikin tafiyar da kuka yi wala qata'tum min wadin sannan kuma buku taba yanke wani rafi ba kun ka wuce kun ka ketara shi illa wa hum ma'akum fihi suna tare da ku a cikin sa to ba irin wannan bane mutum yace shi na Niger amma yayin sallah Makka a'a ba shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ci ba qalu sai suka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa hum bil madina kuma suna madina kuma suna tare da mu ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce eh qala yace habasahumul udhr na'am habasahumul udhr udri ne ya hana su tafiya kinan yana nufin da zuciyoyinsu da tunaninsu suna fatan ku je ku yaki ku ci nasara kuma inda Allah ya ba su iko da sun je shi yasa Allah subhanahu wataala zai ba su nada kaga amma wanda yana zaune zaman lafiya an gane ni kenan su waɗanda za a ba su lada tunda an ce ghairu ulil darar ba ma su waɗanda suke da larura ba wanda adda larura kamar ya je wajen yaki ne tunda shine an sa Allah ce ghairu ulil darar an gane ni wanda kuma bai da larura to kamar bai je wajen yaki bane ina fatan kun fahimce ni shi yasa kuma hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yake cewa idza ibtala Allah azza wa jalla al-abd al-muslim idan Allah ya jarrabi bawansa musulmi da rashin lafiya ko wata larura bi bala'in da wata jarabawa fi jasadihi a cikin jikinsa bai da lahiya qala Allahu azza wa jal Allah zai ce lil malak ga mala'iki uktub lahu salihah amalihi alladhi kana ya'mal ka rubuta mai kyakkyawan aikin sa wanda ya kasance yana aikatawa lokacin da yana da lafiya wa in shafahu in kuma Allah ya bashi lafiya an gane ni ghasalahu kaga Allah ya wanke shi wa tahharahu kuma Allah ya tsarkakar da shi wa in qabadahu in kuma Allah ya karbi ransa ko ba haka ba ghafara lahu Allah ya gafarta masa wa rahimahu Allah ya ji kansa Imam Ahmad ya ruwaito wannan hadisin kuma wannan hadisi ingantacce ne kaga wannan ya nuna cewa ashe kaji musulmi sun kai hari kaji bakin ciki ba sun samu nasara kaga wannan ya nuna cewa baka tare da masu imani musulmi su kai a kai ma musulmi hari duk inda suke a duniya kaji ciyon an kai ma musulmi hari wannan ya nuna kana da imani kaga ba su tafi ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min suna tare da mu dan haka mutum yana da halaye wani lokaci yana tare da kai amma kuma ba tare da kai yake ba wani lokaci bai tare da kai amma kuma yana tare da kai don haka dole sai an kalli irin waɗannan abubuwa kaga ashe mutumin da ya saba yin qiyamul layli rashin lafiya ya kwantar da shi bai samu ikon yin sallah ba Allah zai bashi lada sai kaga kare kai kanka sabo da wannan mutumin da ya saba wani aikin na alkhairi sai lalura ta gitta bai sai kasa yi Allah zai bashi lada su alqaiduna ulil darari ba su samu damar tafiya ba ko ko saboda ba su samu abin hawa hawa ba wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam hazanan alla yajidu ma yunfiqun ba su da ne Allah ya san halin su kaga sai Allah ya ba su lada Allah ya gane da mu da haka ashe niyya tana da babban matsayi a cikin addinin musulunci mutumin da bai da abin da zai baka amma yana fatan Allah ya baka ko ya kai ka inda wanda zai baka ya neman maka wannan mutumin yana kaunarka an gane ko shi yasa wani sha'ir da mutanensu suka yi balaguro suka je aikin haji shi bai samu damar tafiya ba sai musu irin su baitutuka yace ya za'ilina ila albayt alatiq ya ku waɗanda kuka yi balaguro za'in wanda ya balaguro malamu da suka ce yan maraita sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha kun kasance jusuman ku ajjiki gangar jiki wa sirna nahnu arwaha mu ko mun koma tamkar rai wanda a cikin jiki kenan rai bai tafiya sai tare da jiki jiki bai tafiya sai tare da rayuwa inna aqamna ala udhrin wa an qadarin yace abin da ya saba mu tafi tare da ku aikin haji ba aqamna ala udhrin mun zauna gida saboda uzuri wa an qadarin kuma haka Allah ya kaddarta kenan Allah ya kaddarta uzuri zai saba za mu samu damar tafiya ba ina fatan kun fahimce ni yace wa man aqama ala udhrin faqad raha yace wanda duk uzuri ne ya hana mai tafiya to hakika kamar ya tafi tare da mutane ne tunda shi yana tunanin su su suna tunanin shi shi yasa in kana tare da mutane to hali dan adam tare da kai zai samu hali guda hudu akwai wanda zuciyar shi ba ta tare da kai kuma bai tare da kai kenan sai zaman to makiyinka ne wanda an nesa da kai yanzu kana da maki yana America kaga an huta shi jikin shi bai kusa kuma zuciya sai da ma ba ta tare da kai dai kenan sannan kuma mutum na biyu shine mutumin da zuciyar shi ba ta tare da kai amma jikin shi yana tare da kai munafiki kenan dan entere dan maslaha cikin abokai akwai waɗanda zuciyar ba ta tare da kai amma kana da abin duniya suna tare da kai matanka ko ba haka ba akwai munafukai waɗanda abin duniya ne suke zaune da an samu larura tafiya da su kaga jikin ne a tare da kai amma zuciyar ba tare da kai take ba cikin yaranka ana samun wannan cikin almajiranka ana samun wannan kai sai illa ma rahimar rabbi wanda Allah ya sani mutum na uku shine mutumin da shi yana tare da kai kuma zuciyar shi tana tare da kai kenan kamar masoyinka wanda kuke kusa da juna ko ba haka ba yana yiwa matarka ce yana yiwa abokinka ne yana yiwa dan uwanka ne yana yiwa yaronka ne ko ba haka ba sannan mutum na hudu hali na hudu ya zamanto zuciyar shi tana tare da kai amma jikin baya tare da kai kamar irin wannan hali na mutumin ya tafi balaguro amma kuma ba ku tare to kaga wannan sai zaman to jikin nashi shine ya balaguro amma zuciya sai ba ta yi balaguro ba kana garin ku in kana son ka gane wannan sai ka yi aikin haji in kuka tafi kuka tafi makka aka yi aikin haji aka kare kafin a kare aikin haji baka sunawa da gida amma da an ce ma yau an kare komai sai ka ji babu inda kake so in ba gida ba sha'ir yace jismi ma'i ghaira anna ruha indakum fal jismu fi ghurbatin war ruhu fi watani فليعجب الناس مني أن لي بدن بلا روح ولي روح بلا بدن يتشي جسمي معي جتينا ينا تردني ghaira annan ruha inda kumu sai dai rayuwata tunanina zuciyata tana can tare da ku fal jismu fi ghurbatin yace jiki yayi balaguro yana cikin bakunta war ruhu fi watani amma zuciyata da rayuwata suna tare da jama'ata yace falyajabin nasu minni mutane yace su yi mamaki na annali badanun bila ruhin ina da jikin da bai tare da rayuwa wali ruhun bila badani sannan ina da rayuwar da ba ta tare da jikinta ma'ana kenan ina ta ina tunanin waɗansu mutane an gane ko dan haka dai wannan shi na faruwa ga dan adam sannan kuma Allah zai bada lada ga waɗanda suke da uzuri waɗanda ba su da uzuri kuma ba su da lada Allah ya ce faddalallahu almujahidina Allah ya fifita almujahidina waɗanda suka yi jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kawunansu ala alqa'idina akan waɗanda suka zauna ba su fita wajen gida wajen yaki ba daraja daraja Allah ya fifita su wanda ya je fagen fama aka je aka buga da shi aka buga aka buga aka yi kakar wacar wannan dole ne Allah subhanahu wataala ya ba su lada babba ko ba haka ba amma sai Allah ce wa kullan wa'ada Allahu al-husna kowane Allah subhanahu wataala yayi mai wa'adin al-husna kyakkyawa an gane ni wannan malamai suka ce wannan ke nuna cewa kenan jihadi fardu kifaya ne idza qama bihi al-ba'd saqata anil baqin domin alhusna ita ce aljanna ka ko ba ba mutum aljanna alhali ko bai aikata abin kwarai ba kenan ko inda sun aikata zunubi Allah bai musu alƙawalin alhusna ita ce kyakkyawa wa faddala Allahu almujahidina Allah subhanahu wataala ya fifita waɗanda suka yi jihadi ala alqaidina akan waɗanda suka zauna gida ajran azima lada mai girma to anan akwai abin dubawa an ce waɗanda aka fifitar da su waɗanda suka zauna gida to su masu jihadi akwai bambanci tsakankanin su ko babu masu jihadi akwai bambanci tsakankanin su su kansu ko wani yana saman wani tunda an fifitar tsakanin annabawa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd ko ba haka ba to da haka masu jihadi ma waɗansu suna gaban wasu sai Allah subhanahu wataala ce la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna ina fata kun fahimce ni dan haka dai a takaice su kansu masu jihadi ba wai da wanda yake gida ba da wanda yake daji a hatta da waɗanda suka fitar jihadi darajatun ne min Allah subhanahu wataala an gane ko sai Allah ce darajatin minhu wa maghfiratan wa rahma
درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى درجات الله يا في في تاسو درجات wato darajoji masu yawa ba daraja guda ba domin nan daraja ɗaya daraja tani daraja biyu darajatin darajoji masu yawa minhu Allah ya fifita su wa maghfiratan da gafara wa rahmatan da rahma kenan sai zaman to gafara da za a yi maudancan ta fi da waɗannan rahamar da za a yi maudannan ta fi ta waɗannan ba dan ita maghfira da rahma ta zo ba waɗancan ba za su samu rahama ba ba za su samu gafara ba dan ya ce wa kullum wa'ada Allahu al-husna wa kana Allahu ghafurar rahima Allah subhanahu wa ta'ala ya zaman to ghafuran mai gafara rahiman mai jinkai malamai suka ce anan akwai wani abin dubawa a cikin wannan aya shine na farko Allah ya ce faddala Allahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina sai ce mi daraja daraja nan nawa ne daya ko ba haka ba to nan kuma sai ce wa faddala Allahul mujahidina ala alqa'idina ajran azima sai ce darajatin to nan nawa ne kaga masu yawa to kakari mun ga labari yake an samu matsala ko ba samu matsala ba Allahu akbar malamai suna da yawan bincike kaga sai ka biyo wannan wuri so dubu baka ma san akwai wata matsala ba ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce can da an ka ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala alqa'idina daraja nan an fara ne da ta farko sannan kuma daga baya Allah ya fifita su akan waɗancan ya ƙaro waɗansu domin samun ɗai bai hana a samu biyu samun biyu bai hana a samu uku samun uku bai hana a samu hudu an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a nan da an ka ce faddalallahu almujahidina bi amwalihim wa anfusihim alqa'idina daraja nan ana zancen waɗanda suka zauna da uzuri tunda an ce ghairu ulil darad to su tunda suna da niyya Allah zai ba su lada amma ba za su kai tamkar waɗanda suka je wajen jihadi ba ta hanyar jihadi yana yi wasu waɗansu ayyuka can daban waɗanda su ba su samu ladar su ko ba haka ba tunda ko ba su je fagen yaƙi ba in sun gina masallaci sun yi kaza sun yi kaza suna samun lada to amma ta hanyar jihadi shi wanda yake da uzuri wanda ya tafi ya fi shi lada amma daraja ba mai yawa ba amma wa faddala Allahul mujahidina alal qa'idina ajran azima darajatin minhu waɗanda suka zamna wato suna ba su da wani ba su da wata matsala an gane ni su waɗancan ulil dararina waɗanda ko alqa'iduna ghairu ulil darari zaman su lafiya lau suka zaman su sai zaman to jihadi fardu kifaya ne amma darajatin wanda ya je jihadi yafi wanda ya zauna lafiyar salau zai samu darajat lada mai yawa mataki mataki sai zaman to wato alqaidi ne kin akwai bambanci qaidi na farko urid darari qaidi na biyu ghairu urid darari kuma sai kai hattara in mu'minina bai je wajen yaki ba yana lafiya shine ake zance munafiki in bai je ba shi da ba qaid ne amma wannan mutun kafiri ne aya ba ta magana kansu don Allah yace la yastawil qaiduna minal mu'minina amma su munafikai cikin suratul tauba zaka ga sun kifita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya zarge su farihal mukhallafuna بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا مئي عبدا ولن تقاتلوا مئي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات عبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد وقعد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم سيقول المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قد يعلم الله المؤوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا waɗannan kafirai ne tan tagarya ba su ake magana anan ba abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh